أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a wannan ayar bayan ayar da ta gabata wa mata nazzalu illa bi amri rabbik cewa mala'ika jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ma isowa duniya ba ma saukowa ƙasa sai idan umarni daga ubangijinka ya zo mana lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya rabbukan nan shine rabbus samawati wal ardi shine ubangijin sama da kasa ko samawa shine ubangijin samai guda bakwai wal ardi shine ubangijin kasa su ma guda bakwai ne amma bainahuma da abin da ke tsakanin su fa'buduhu ka bauta wa ubangijin nan naka ba naka ɗayan tashi wastabir li ibadati Allah ya ce kai hakuri bisa yi wa Allah ƙa'a wato ka yi haƙuri bisa abin da ya ɗora maka na umarni na isar da aika hal ta'lamu lahu samiya Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da kini ba ya da tamka bai da wani mai kama da shi hal ta'lamu lahu samiya babu wani wanda yake da suna irin na Allah subhanahu wa ta'ala a cewa rabbus samawati wal ardi ma bainahuma duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai magana akan ikonsa to zai magana sama da ƙasa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah shine sarkin jalatin sama guda bakwai kuma wata tana saman wata ba sa haɗuwa da juna ɗaya ba ta rubtowa wa kan ɗaya to duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin samman nan guda bakwai suna cike da mala'iku mala'ikun nan kowannensu yana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a hadisi ingantacce za Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta afqati as-sama wa huqqalaha an tariq ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى فوالذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلبستم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله تعالى أنا حديث زال نتعطف السماء سمينا غجابك لكن سنعين آرا wa hukka laha an tariqa ya cancanta gare su ko su yi wannan karan manzo Allah yake cewa biya mawdi'u arba'i asabi a sabban nan guda bakwai babu gurin da yake yamci da zaka dora yatsunka guda hudu fate akwai mala'ika a gurin ya sa goshin sai ne wa Allah subhanahu wa ta'ala sujjada to wannan sammai guda bakwai din dukansu da duk abin da ke cikin su to Allah shi ne ubangijinsu har annabi ke cewa wallazi nafsi bi yadihi law ta'lamuna ma a'lam qad hibtum qalilan wa la bakaytum kaseera annabi ya yi rantsuwa da Allah yace wallahi da mun san irin abin da ya sani game da Allah la hibtum qalilan da kun yi dariya kaɗan a rayuwanku wa la bakaytum kaseera da kun yi kuka da yawa saboda jin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kusurinku bisa kasa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. idan ka kalli kuma samman nan sai ka ji Allah na ce maka ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji al basara hal tara min futur thumma arji al basara karratayn yanqalib ilayka al basar khati'an wa huwa hasib ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين duk abin da yake Allah ne ya halicce shi samman nan guda bakwai Allah ya samar da su bi ghairi amadin tarawnaha babu wani ginshikin da yake rike da su amma kuma ba sa faɗo wa bayi Allah ya ce to ka duba haka ne ka taɓa ganin wani aibi a halittar sama hujewa ko tsagewa baka gani ba farji'il basara Allah sai ka sake mai da kallon ka ya kalli sama hal tara min fudur za ga wani huji sun marji'il basara karrakai Allah ya ce idan ba gani ba ka sake mai da idon ka ya kalli sama lokaci bayan lokaci a ƙarshe abin da zai faru yan kalibi ne kalbasaru khasiran wa huwa hasir idan ka dole zai dawo maka yana da kusasshe yana mai rauni bisa kasa ganin wani aibi ko illa a cikin halittar sama kuma inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata inamsikuhuma bi nahadin min ba'di Allah shine ya rike samman nan guda bakwai tare da abin da ke cikin su ya rike ƙasar nan guda bakwai tare da abin da yake bayansu amma ba sa haɗuwa wuri ɗaya saman ba ta faɗuwa ta tafi ƙasa amma kuma asalinsu ai suna haɗe wuri ɗaya ne a walam yara alladina kafaru anna samawati wal arda kana taratqan fa fatatnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hay'a afala yu'minun Allah ya ce kafirai ba sa ruwa ne ta gani anna samawati wal arda lallai samman nan guda bakwai da ƙasa kana taratqan suna dunkule suna hadu suna tura guri daya fa fatatnahuma Allah ta ce muka raba su Abdullahi dan Abbas an tambaye shi me ma'anan fa fatatnahuma yace kana ta sama'u ratqan la tumdiru fa fataqaha Allah fa amdarat alma wal ardu ratqan la tumbitu fa fataqaha Allah ta'ala fa amdat tilka al-awlaq al-kathir yace abin da ake nufi da sama tana tsinke ba ta fitar da komai sai Allah subhanahu wata'ala ya bubbuɗe kofofin sama tana saukar da ruwa don arziki wa bayi wahayi yana sauka daga sama yana zuwa wa annabawa da suke kasa ita ba kasancanta da ta kasance rattan tana dunkule ba ta fitar da komai Allah subhanahu wata'ala ya yi mata umarni sai ta tsatsage tana fitar da abubuwan amfani wannan dan adam yake ci ya rayu dan ya bauta ma Allah ya gode ma Allah takan fitar da itatuwa manya manya ma a bayan kasa dan dan adam ya kalli wannan itatuwan ya dayanta Allah subhanahu wataala akwai duwatsu ma a bayanta dukan su Allah subhanahu wataala ya sanya su a bayan kasa don su zamo abun lura to dan haka Allah yake magana rabbus samawati wal ardi rabbu shine ma'anan khaliq Allah shi ne mahalicin sama da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu ma bainahuma yana nufin zai iya ɗaukar iska da take kai kuma tsakanin sama da ƙasa ma bainahuma na iya ɗaukar mala'iku masu kai komo tsakanin sama da ƙasa saboda wannan zi'ati zarqa wannan shidati nashba wasabihati sabha Allah ya rantse da mala'iku da suke kai komo tsakanin sama da ƙasa ko falfariqati farqa Allah ya rantse da ayoyi na Allah da suke sauka tsakanin sama da ƙasa suna bayani tsakanin halal da haram suna bayani tsakanin ƙarya da gaskiya shine falfariqati farqa to dukan su Allah subhanahu wata'ala da wata'ala dai shine ya halicce su rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fa abudu Allah ya ce to idan dai bawa ka tabbata wanda ya halicci sama shine Allah wanda ya halicci kasa shine Allah to me rage masa bauta masa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim da zaka tambi kafirin duniya ba kace wai wa ya halicci sama da kasa amsan ɗaya ce za su ce maka ai al-azizul alim ne ya halicce su to tunda haka ne ku bauta wa Allah fa abuduhu ka bauta masa al'ibadatu anan shi ne mai tauhidullahi ta'ala ɗayanta Allah tukunna shi ne ake nufi idan an ɗayanta Allah sannan kuma sai bauta ta zo domin fa'alam annahu fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum to fa'alam dole sanin Allah shi yake fara isowa tukuna sannan bauta masa fa abuduhu kadayanta Allah subhanahu wata'ala a zatinsa fa abuduhu kadayanta Allah subhanahu wata'ala a sifofinsa fa'abuduhu ka ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa, wasabir li'ibadati, sannan ka yi haƙuri ya Rasulallah, bisa umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗora maka, kuma ka yi haƙuri bisa bauta wanda Allah ya umarci ka bauta masa. Wannan ko da an yi umarni ana magana da manzan Allah ne, to ana magana dukkan halitta ne, saboda a al'imamun muslim ya roye hadisi daga riwayan abu huraira Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yarda lakum salatatan wa yakrahu lakum salatan wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasibu man wallahu Allahu amrakum wa kariha lakum qila wa qala wa kasratu su'al وإضاءة المال أو كما قال رسول الله أنا حديث ينا بيان سوى الله سبحانه وتعالى أما أيسنا وند يهدشهم daga babu ya kawo mu a bayan ƙasa yarda lakum salasatan ya yarda mana da musifantu da ɗabi'u guda uku yarda lakum salasatan ya yarda mana ruko da abu guda uku wa yakrahu lakum salasa kuma Allah subhanahu wataala bai yarda ba yana bai yadda wa bayinsa sai abu guda uku ba abu na farko fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a abinda Allah ya yarda wa bayinsa shine su bauta masa shi kadai kar su sake su shigar da wani a cikin bautar da suke masa abu na biyu wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya umarce mu ya yarda mana duk musulman duniya su hada kansu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wala ta farraku kada ku riƙa raba kanku kada ku riƙa yin sabani mai cutarwa abu na uku wa an tunasibu man wallahu Allahu amrakum Allah ya umarce ku da ku yi nasiya ku yi adalci wa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura masa al'amuran ku na jagoranci a gare ku wannan abubuwan guda uku su ne wanda Allah ya umarce ku to in ka ji wannan hadisin yana komar da kai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halitti mutane da aljanu dukan su ba fa sai dan abu guda daya dan su bauta min akwai wani hadisi hadisin qudsi wanda ubangiji yake cewa ya ibn adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab fa wa izzati wa jalali إن رجيت بما قسمته لك أراهت قلبك وبدنك وكنت لي مهبا وإن أنت لم ترد بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن ayyini radifu aishin asuquhu lak wannan hadisin Allah yana ta ya kai dan adam khalaqtuka lil ibadati na halitte ka don bauta ne don ka bauta mini fala tal'ab kar ka sace ka rika wasa da bauta ta inji Allah wa dhamintu laka rizqak arzikinka gaba ɗayansa na lamunce maka shi na ɗauke maka shi idan har za ka tsaya ka bauta mini yadda ya kamata to na ɗauke maka arzikinka na lamunta fala tat'ab kar ka rika wahalar da kanka wajen nemo abin da kake bukata Allah ya ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayin zati na na rantse da girma na in rajita bima qasamtu hulak ya kai dan adam idan ka yarda da abin da na raba na arziki na baka arahatu qalbaka wa badnaka zan hutar da jikinka in hutar da zuciyarka wa kunta li muhibban sannan ka zama masoyi aurina in ji Allah wa in amsa lan tabda bima qasamtu lak amma idan baka yarda ba da abin da na raba nake shine arzikin ka kasa hada ba Allah ya tafi wa izzati wa jalali na rantse da buwayar zati na na rantse da girma na la usalliqanna alayka dunya Allah ce zan hada ka da duniya ta ta gwara ka tarkudu fiha Allah yake kai ta bankaura kana kai komo a duniya rakdal wuhushi fil barriya irin yadda dabbobin dawa suke ta zurutu suke kai komo a dawa Allah ya ce gama yawanka thumma la yakunu laka illa ma kasabtuhu lak ba za ka taɓa wuce abin da na gindaya na raba na ce naka ne yabna adam ya kai dan adam inji Allah khalaqtu samawati wal arda na halitti sammai guda bakwai na halitti ƙasa guda bakwai rufi bakwai walam a'ya bi khalqihinna halittan su bai gaji da ni ba inji Allah ayyaini yarjifu aishin asubuhu lak dan abin da zaka ci a duniya dan abin da zaka sa shine zai gaji da ni Allah ta bai kamata ya zama tsakanina da kai akwai haka ba to wannan hadisi yana fassara mana wannan ayan rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budu ka bauta masa shi kadai ka nufi Allah da bauta Allah zai dauke maka duk wani damuwa naka amma wannan kar wani yace to ai gashi kuma an ce kaza a'a wannan baya nufa baya hana akhdh bil asbab dole kai riko da asbabu amma kar ka dauka asbabun sun ke azurtawa inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwati matin fa abudu ka bauta masa ma'ana ka dayan tashi wastabir kai hakuri kai juriya li ibadati domin bauta ma Allah fi'ilin fastabir asalin shi daga sabara ne sabara yasbiru isbir sai aka gini fi'ilin akan awan ifta'ala qa'ida ta malaman sarfu suna cewa idza kana awwalu thulathi saban aw daban aw qa'an aw za'an wa buniya ala ta'ala tubdalu ta ibtial minhu qa'an idan fi'li thulathi al-usul ya fara da sadun ko babun ko qa'un ko za in ya fara da to idan za a mai da shi akan awai ifta'ala to za a ce sabara sai a ce istabara sai a yi qalbin ta'i da kuma qa sai kuma istabara sai kuma fa'budu was kabir asalin shi wasta bir to da yake ta a makharijul huruf tsakanin ta'un da sadun akwai bu'ut akwai dan nisa to zai haifar da siqal sai aka nemo harafin da yake kusa da sadun a makharij shine mai ba idan ka ce sa zaka ce ba zaka makharij din su yana kusa da juna to fa abudu ka bauta wa Allah wasbir kai juriya kai hakuri li ibadati don bauta ma Allah to duk mutumin da aka ce ya haƙuri wurin ibada shine as-sabru ala ta'atillah as-sabru ala ma'aku an ma'asiyatillah zaka yi haƙuri wajen bauta ma Allah sai ka tirda ranka sannan zaka yi haƙuri wajen saba ma Allah sai ka tirta sai ka matsa wa zuciyarka ka matsa mata ka sa mata haƙuri sannan ka iya kawar da ita gabarin saban Allah ko بل برد جماه من جوايتها كما ترد جماه الكيل باللزم وصرف هواها وهاجر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائي وهي في الأعمال صائمة وإن يستهلك المرأة فلا تسمي كم حسن اللذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الجسم to sai ka yi haƙuri sosai wajen kawar da zuciyarka akan sabon Allah wajen ibada ma sai ka yi haƙuri wajen matso da ranka wajen ibada to dan haka idan mutum zai shiga aljanna sai Allah ya ce salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi akan ibada da haƙuri akan sabon Allah bas aburu wa sabil li ibadati hal ta'lamu lahu samiya hal bi ma'ana la ma'anansa baka taɓa ganin tamka ga Allah ba Allah baya da kiri bai da tamka laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah baya da wanda yake kama da shi Allah bai da wanda yake daidai da shi a daraja law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wani abun bauta a sama da kasa bayan bayan ubangiji da sama ta rubuto da kasa ta wuce al ta'lamu lahu samiya shin ka taba samun wani da aka samu suna ar-rahman ko an samu mutum wani suna a san shi ilahu ko Allahu babu hal ta'lamu lahu samiya baka taba samun wanda aka samu suna na Allah ba baka taba samun wani tamka kamar Allah a daraja subhanahu wa ta'ala
ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان دان أدم شيني كافر yana cewa أيذا ما مت shin yanzu idan na mutu an binne ni a ƙasa la sawfa ukhraju hayya da sannuwai za a sake fitar da ni daga kabarin in zama rayaye wannan zancen kawai dai fada ake wal iyaz billah imamu al-qurtubi ya ce me wannan maganan shine ɗayan mutum biyu ko dai ubayy bin khalaf ko al-walid bin mughira to amma malamai suka rinja da ubayy bin khalaf shine ya dauki kashi na matacce kashin ya zamo fari kol fari sol ya zamo kamar zaka ke taba shi murmushi sai ya dauki wannan kashin sai yana murzar da shi sai yake cewa yanzu a irin maganganun da Muhammadu yake wal iyaz billah wai yanzu wannan abun idan mutum ya zamo haka wai za a tashe shi sai sai wai shi ma idan ya mutu ya zamo irin wannan kashin za a tada shi yace zalika rajulun ba'id wannan mustahil ne bazai yi anan kaga ya kafirce wa Allah sai Allah ya ce awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim قل يهيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله يتشي وأن كافر أبي بن خلف أولا يرى الإنسان أنا خلقناه الله يتشي بنا لتشي من نطفة asalin sa fa daga ruwan maniyi ne min ma'in mahin ruwa ne mai rauni ko fal yanzu linsanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafi yakhruju min bayn as-sirbi wat tara'ib innahu ala rajlihi laqadir da ya kalli asalin halittar sai ga daga me aka same shi Allah ya ce da bai wannan inkarin ba min nutfatin daga maniyi ne ba fa idza huwa khasimun mubin sai gashi wai yana husuma yana jayayya yana abin afini wa daraba lana masalan wai har misali yake buga mana inji Allah wai wa zai gashi wannan wa nasiya khalqa ya manta da asalin halittarsa me yake cewa qala ya ce man yuhyi al-izama wa hiya ramin wai waye zai iya tada kashi bayan ya zama rubuce haka yake fada sai Allah ya ce a fada masa kul yuhyi allazi insha'aha awwala marra wa in ta'ajab فأدب قولهم أيضا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah sai ya Rasulullahi kar kai mamakin waɗannan mutane to idan kana mamakin bujirewansu akan ayoyi na ai abun ban mamaki qauluhum zantan da suke cewa wai idan mun muke mun zamo ƙasa za a sake dawo da mu to duka irin waɗannan هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق أنكم لفي خلق جديد أبترى على الله كذبا ننبه جنة suna ta ku zo ku nuna muku wani mutum ku zo ku gaishe sa nuna kai na rasulullahi suna istihza'i ku gaishe dan wai wancan shine yake cewa wai idan mutum ya zama kasa ya zama rindigage wai za a tada shi aftara ala allahi kaziba ko dai yayi wa Allah ƙarya mun iyazu billahi an bihi jinna ko akwai halin ka tare da shi to sai Allah yake cewa ai ba haka ba waɗanda ba su yi imani da lahira ba fi dalal fi dalalin ba'id suna cikin bata mani tanci gaba da gaskiya to duk irin waɗannan ayoyin dukan su Allah subhanahu wataala yakan kawo su ne dan shi kansa dan adam mumini ya rika kallon waɗannan abu ya ƙara imani domin ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine sarkin da ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa don Allah ya jarrabi dan adam a halin nan guda biyu wane ne zai lura da mutuwa ya la'akari da ita ya dauki darasi a mutuwa dan ya kyautata aikin da zai amfane shi gobe a lahira idan dan adam ya mutu gashi a gabanka sai ka maka ai bashi babu shi kuma gashi a gabanka ma'anan babu shi din ba zai iya yin komai ba hannunsa ba zai iya dagawa ba sai an daga masa wanka ba zai iya wa kansa ba sai an yi masa riga ma sai an sa masa komai sai an yi masa to ka tuna wannan da kake ma wankan nan yanzu baya yi wa kansa wanka ya fara irin rayuwarka ya sa suturan da baka yi tsammani ba ya hau motar da baka yi tsammani ba ya auri matan da baka yi zato ba ya je kasashen da baka yi tsammani ba amma ga inda ya koma yanzu to Allah ce ka tuna kai ma fa za ka samu kanka a wannan halin da wannan ya samu kansa amma kafin ka zo wannan halin wani tanaji ka yi wa kanka wanda zai amfane ka a lahira a idan ɗan adam yana halin rashin lafiya za ka ji yana kwance yana zaton ‘yan uwa suna cewa man ra a nemo likita don Allah ko masu maganin gargajiya za a nemo suna ta marra wa zanna annahu al-fira amma shi na kwancan ya san ba magani mutuwa ce amma masu jinyar ba sun ne ba a nemo doktawa ne a nemo likitawa ne a nemo wanci a ba shi kaza hankalinsu ya tashi amma shi na kwancan mai jinyar ya san ba abin da zai amfane shi wa zanna annahu al-fira wal tabbati saqu bi saq إلى ربك يومئذ المساء ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى مآزيرا yana buge-buge da kafafuwa yana shure-shure ya san mutuwa zai Allah ce daga nan inda za a kora shi ila rabbika idan ya isa yunabba'u linsanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhara duk abin da ya aikata ɗan adam sai an fito da shi yau matubulan tsara'ir fama na gomin kowacin wala nasir duk abin da ya aikata a cikin sirri ko a ɓoye ko da hannunsa ko da idonsa kowane kuna nuni ya yi sai an fito da wannan abin an karanta masa faifan ya karanta da kansa wa kullu insani nalzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا to ana san dan adam ya doki darasi a mutuwa to dan haka wannan kafiri da yake bai yadda za a tashi ba dan haka baya daukan darasi a mutuwa wa yaqulu lil insanu aiza ma mitu kafirin yana ta wai yanzu a iza yayi yayi hamza na farko hamza ta istifhami na biyu ta fi'ili a iza ma mitu yanzu idan na mutu la sauka ukhraju hayya wai za a take fitar da ni daga kabari a tare in zama rayaye wannan shine ubayy bin khalaf irin wannan tambayan kafirci ne Allah ya kare
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الله yace ina mamakin mai tambayar nan awala yazku linsan shin wannan kafirin ubay bin khalaf ba zai iya tunawa bane shin bai tuna ba anna khalaqnahu min qabl mu ne fa muka halice shi inji Allah min qabl tun a baya walam yaku shay'a da kwata kwata ba shi a duniya bai zama komai ba daga babu na samar da shi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ce ta yaya kuke kafirce mu Allah bayan da kuntum amwatan da babu ku kwata kwata a duniya ko amwatan da kuna mani matacce ne fa ahyaakum sai Allah ya raya ku ta hanyar busa muku rai kuna cikin cikin mahaifiyarku sai ya fito da ku fili sun mai yumitukum idan kwananku ya ƙare wani ya yi shekara 60 wani shekara 50 wani shekara 40 wani 30 ma Allah zai da kiranku sun mai yuhuyiku sai ya ƙara tada ku na biyu daga nan sun mai ilaihi turja'un sannan zuwa ga Allah za a maida to wannan ubayyidin wai shi ya halitta kansa ne am khuliqu min ghairi shay'in lam humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda shi suka halitta kansu ne inji Allah ai duk wanda ka ganshi a duniya ya san ba shi yayi kansa ba to wanda yayi shin nan e ikara am lam ya'tarif huwa Allah subhanahu wa ta'ala anna khalaqnahu min qablu mu ne muka halicce shi da can bai zamo komai ba walam yaku shay'an bai zamo ma halitta ba Allah yace na mai da shi halitta halaka ala linsani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin dan adam ya iya tunawa annabi adam kansa alaihi salam farkon halittarsa Allah ce mun suranta shi daga yanku daga ƙasa ya zamo dan adam a sura ga kai ga ido ga baki ga kunni ga wuya ga kirji ga hannu ga kafafuwa amma kuma tabo ne sai dai shekara 40 annabi adam a haka lam yakun shay'an mazkura ƙasa ce kawai ba dan adam bane daga baya Allah ce na sanya mai ruhi sai ruhin ya fara shiga jikinsa da ya zo jikin idonsa ya zo wajen hanci sai ya yi atishawa ruhin na zuwa wajen baki abin da ya fara faɗa shi ne la ilaha illallah muhammadu to ɗan adam annabi adamin kansa ma ya yi shekara arba'in yana ƙasa bai zama rai ba tukunna to a wala yazku linsanu anna khalaqnahu min qablu mu muka halicce shi fa shi ubayyu bin khalaqna min qablu wa lam yaku shay'a bai zamo komai ba ko kuma min qablu lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa dan adam ne daga maniyi zuwa jini zuwa tsoka daga tsokan nan an fitar da saitin ido an fitar da kwarmi na ido an fitar da kwarmi na kunni an fitar da bangaren hanci da baki da duk gabobi an fitar da su to a lokacin me zai yi wa kansa ba abin da zai yi wa kansa a lokacin Allah sai amma duka yana cikin ri'aya tawa mahaifiyarsa tana shakan iska na bola wani lokaci tana shakan iska na kwata wani lokaci tana shafan iska da yake dauke da jarasim ayoyin cuta amma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata almana'a kaman ace mana'a wani security ne Allah yake sanya ta a hancin uwa wannan security Allah yana tace duk wani kwaya na guba na cuta a hancinta dan iska mai tsafta ya sauwa dan da ke cikin cikin mahaifiyarsa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah Allah shi yasa wannan kariyan Allah ya ce to inda ban sa wannan kariyan ba ai iskan da uwan take shaka tana takan guba zai a cikin din dan da ke cikin ta sai ya lalace annasa daga nahu min qablu wa lam yakun shay'a sannan a haka nake tura masa iska yana shakan iska a daga jikin mahaifiyarsa sannan da na gama suranta shi Allah ya ce sai na juya shi bayansa yana kallon gaban mahaifiyarsa fuskarsa tana kallon bayansa sai Allah ya juya shi dan kada ya ga abin da yake ciki irin abin da take ciki Allah ya juya shi sannan Allah ya mai da kansa ta sama mazaunansa a ƙasa yana amfani da iska sannan akwai jijiyoyi da Allah ya sanya a kusa da waris ta gefen wuyanta idan ta shaƙi idan ta sha ruwa ko ta ci abinci abinci zai shiga cikin ma'ida sai Allah ya sanya wani abu kaman maɗaciya sai ta zuba a cikin wannan abinci sai ta yi abu na shi ta yi ta markaɗa shi idan ta markaɗa wannan abun to sai a tace duk abin da bai da chemical duk abin da bai da me ake ce masa wannan abin yau idan an cire duk abin da bai da wani chemical a ciki za a mai da shi ma'ida inda zai zo na ya zama kazanta amma duk abin da ke da kuma chemical mai kyau yake da vitamin din nan da ake cewa A ko B ko C din nan to Allah sai ya tura shi gefe nan in an tura shi akwai jijiyoyin da suke nan sai ya ja wannan abin a matsayin ruwa sai ya mai da shi a kirjin uwa kuma so in ya tashi fitowa wannan abin shine nonon da zai rika sha ya kasa tuna waye masa wannan abun yana cikin cikin mahaifiyarsa a ruwan da take sha a nan nake fitar da wasu jijiyoyi suna jan ruwa daga cikin ruwan da ke cikin cikin mahaifiyarsa ya kai wa ɗan yana amfani da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala idan lokacin haifuwansa ya yi kuma sai in juya shi kan sai ya koma ƙasa bayan ya koma sama sai in buɗe mahaifar kuma dan ɗan ya iya fitowa cikin lafiya sun masa bila yassara to a cikin cikin mahaifiyarsa da me yake yi inji Allah dan ya kunshe amma zakura ko khalaqakum fi buduni ummahatikum ya khalaqakum fi buduni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulmatin zalikum Allahu rabbukum lahum fa anna tusrafun ya ake juye da ku gabanin imani aw la yazku linsanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a bai zamo komai ba al-imamu al-hafiz ibn kasir ya ce wani bawan Allah ya bauta ma Allah tsawon shekara 400 al-imamu al-kushairi yace ya bauta ma Allah tsawon shekara 70 ko 100 wannan bawan Allah a jazira a wani tsibiri ne tsibirin babu babu komai sai ruwa a wurin sai dan tudu ne Allah ya aje shi a wannan gurin Allah ya fitar mai da bishiya ta inabi aful a duk wuni daya tana bashi kwaya daya in ci dayan nan ya ishe shi ba dare ba rana ibada yake Ibn Kathir ce sai da shi ka 400 a haka yana ibada saboda haka bai ma taba magana da wani ba da ya mutu sai Allah ya nuna masa za a yi hisabi sai Allah ya ce mala'ikuna ku shigar da wannan bawa na ya mala'ikati adkhulu ibadi adkhulu abdi jannati bi rahmati wannan bawan nawa ku shigar da shi aljannata da tsantsar rahmata ba dan aikin sa bawan sai ga a shekara 400 ba ba kana hudu bane ina ibada ba dare ba rana sai ce ya rabbi bi amali nace a Allah da aiki na ne Allah ce adkhilu abdi rahmat jannati bi rahmati Allah ya mai mata ce rabbi bi amali sai to shikenan bi amalik to a zo ayi lissafi akan ni ni'imomin da nayi maka da kuma ibadan da kai mini amma sai Allah ya ce jin ni'imomin a bar su a doki ni'imar ido kadai ni'imar ido da nayi maka ido idan kai kallo ɗaya da shi idan ya haska zai baka fari da baki da green da pink duk wani kana zai baka shi a gari daya kuma zai nuna maka wancan mai amfani ne wancan mai cuta ne wancan dabba ne wannan dan adam ne wannan karfe ne a gani dai duk zai gaya maka wannan ido sannan zai nuna maka idan ka ƙara can gaba abin da kake nema zaka samu in ka tsaya a nan ba za ka duk a kallo daya sai Allah ce to a ɗaura wannan ni'imar ido kadai da ni'imar da ibada ta shekara ɗari hudu da aka ɗora ni'imansa ni'iman Allah ta ido kawai da Allah ya masa aka ɗauko ibadar shekara ɗari hudu sai ga ni'iman ido ta kwace ibadar shekara ɗari hudu ta neman ƙari ba ba komai sai tsuru tsuru ka tabbata yanzu idan baka gama biya ba sai sai to adkhilu adkhilu na ku kai shi wuta sai ya rabbi bi rahmatik ya rabbi bi Allah da rahmar kan nan sai ai na faɗa maka da adkhiluhu bi rahmatik ku shigar da shi aljanna ta da rahmata in bi abu so ɗan uwa shin a cikin bakon da shiga ɗari hudu nan babu sittuna aw sab'una to idan ka yi ibada tun daga haihuwarka har shekara saba'in baka biya sadakin ni'imar ido da Allah ya maka ba banda ni'imar kunni banda ni'imar hanci banda ni'imar baki sannan banda ni'imar hankali banda ni'imar lafiya banda ni'imar hannu banda ni'imar kafa banda ni'imar wannan fata da ta sama bashara banda ni'imar jijiya sannan mafi girma banda ni'imar imani mafi girma Allah ya baka sayyiduna rasulullahi shine annabinka wani abu zaka yi ka biya Allah to shine duk ni'imomin nan da Allah ya yi shine yake ce wancan kafirin awala yazkuru linsanu anna khalaqnahu min qabl walam yaku shay'a da taushi ba komai bane na samar da shi daga babu kuma kan yazo duniya na shirya masa abin da zai ci da abin da zai sha duka na shirya masa to da ya kalli wannan abubuwan da zai gano girman Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid Allah ya mana lutufin ganin ni'imomin Allah kuma ya mana arzikin gode masa na'am فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم ينفرنهم لنخبرنهم ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا
فوربك لننشرنهم والشياطين ثم لنبدرنهم حول جهنم جثيا الله يصف وربك نارا إذا أبنجدك يا رسول الله idan abu ya kai girma ko zunubi aka yi ƙazantansa ta yi muni to idan Allah zai magana akan abun sai ce ya rantse da shekarun manzon Allah mutanen annabi lutun da Allah zai magana kan bakin halinku Allah ce la amruka innahum la fi sakratin ya'mahu ya rasulullah na rantse da shekarunka wallahi wa'annan mutanen suna cikin barna suna cikin magagi cikin dimuwansu to nan da yake an yi jayayya da annabin a zahiri amma a haƙiƙa da Allah ake jayayya tunda Allah annabi isar da aikan da Allah ko sai ake tambaya da ingilanci sai Allah ce to fa wa rabbika bai ce fa wa a'a ba a ce da ubangijin sa bai isa ba fa wa rabbika na rance da ubangijinka ya rasulullahi la nahshurannahum wallahi sai na tara su duk kafiran duniya sai na tara su guri na washayatina tare da shaydanun da suke zuga su suke kinzira su alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin da uzzuhum azza kafirai shaydanu suna zuwa wajen kafirai suna harzika su suna sa su bujire wa Allah to Allah ce washayatina zan tara su guri ɗaya da shaydanu summa sannan la nuhdirannahum wallahi sai na kawo su haula jahannama a gaban jahannama ko dab da wutan jahannama dusiyan sun durkusa a gwiwoyinsu ko sun yi nil down a bakin ina jahannama dusiya ko kuma haula jahannama a cikin jahannama sun yi durkuso a gwiwansu ga wuta suna kallon nan za su shiga Allah ce sai na tara su guri daya malamai sun yi magana fa wa rabbika lanahshurannahum cewa na rantse da ubangijinka zan tara su su kafaran duniya a tara su guri daya washayatin tare da su da shaydanun duka guri daya wawin zai zama wawu afin ne zai zama wawul ma'iyya tare da shaydanun duka wa man yashu an dhikrir rahmani nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yake bijirewa littafin Allah alqur'ani ko yake kauda kai gabarin ambaton Allah nuqayyib lahu shaytanan Allah ce za mu nemi shaitan mu haɗa shi tare da shi ya zamo shi ke tare da shi ko wani ƙoƙarin shi ne kullum abokin tarayyarsa mai zuga shi akan bujirewa Allah subhanahu wa ta'ala to za a tara su guri ɗaya sai a kawo su bakin wutan jahannama jusiyan sun durkusa sun sa gwiwarsu domin aka ce jasa ala rukubatihi ya sa gwiwarsa a ƙasa aljusu luga ne uku jasa ya jisu jusuwan jasa ya jisi jusiyan to akwai kuma na ma'anan za a kawo su bakin jahannama jama'a jama'a masu gujirewa Allah da kafirci taron su daban masu halatta cin riba taron su daban masu lalata wanda suka bai da zina su ma sana'ai ni taron su daban duka haula jahannama za a kawo su dab da bakin jahannama jusiyar sun sa gwiwoyinsu a ƙasa to za su ce wa Allah rabbana inna aqana sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'fan min al'adab wal anhum la'anan kathira ko la'anan kabira wallahi ya ubangiji ba laifin mu bane inna aqana sadatana shugabanninmu muke musu biyayya a duniya wa kubara'ana da manyanmu da muka bi su fa adalluna sabila suka batar da mu hanya nagartacciya idan ko ubayy bin khalaf ne shi wannan din to dama akwai abokin sa uqbat bin abi mu'ayth dukan su kafirai ne shi ya musulunta daga baya sai ɗayan ya ziga shi yace dan me zaka bi Muhammad wal iyaz billah sai ka kafirce masa sai je kafirce Allah ta yanan alkiyama zan tara su guri daya gashi ubayy bin khalaf din mai inkarin za a mutu za a tashi in an mutu ga ukbati bin abi mu'ayd din dan uwansa wa yawma ya'dhu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا زي رك تشيوا زي رك تشيدا يا بنتا أبي بن خلف إذا يجا مكوما مؤمني جا مكوما سسوتا لما حشرنهم والشياطين sura shaytanu an kawo su haula jahannama to zai sa hannu a baki yana cizo ya kure na ta ya laita littakhattu ma'ar rasuli sabila kai tona ina ma dai na bi sayyidina rasulullahi ya zo har gida ya mun nasiha ya yi mun a cikin mutane ya nuna mana cewa wannan ba abin bauta bane ina ma da na bi shi ya wailata tasko kai tona laitani ina ma ni lamatta sun fulanan khalila ina ma dai ban yi abokantaka da wani ba ina ma ban yi abokantaka da wani ba me yayi masa laqad dhallani an zikri ba da izja'ani wallahi ya cuce ni ya sa ya batar da ni ga barin qur'ani yayin da ya sauka ko ya batar da ni ga bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da izja'ani sai Allah ya ce ai haka abu yake wa kana shiqali lisani khazula dama kullun shaytan aikin sa ya tabar da dan adam ya hana shi bin hanya nagartacciya a ƙarshe ɗan adam ya zo yana nadama inda ba za ta yi amfani ba idan ya gama wannan nadaman kuma sai ya juya kuma ya kalli inda zai koma wutan jahannama sai ya kalli ɗarin na shaidan sai ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bisal qarin yace wallahi abokantaka ta da kai tarayya ta da kai bata yi amfani ba ina ma dai a ce tsakanina da kai nisan ya fi karfin nisan sama da tsakanin gabas da yamma Allah ya kare mu in kuwa wannan aya tana karantar da mu tana nusar da mu ka san wani ne za ka yi abokantaka da shi ka san wane ne za ka mai da shi amintacce amini duk mutumin da maganganunsa ba sa nuna maka Allah duk mutumin da ɗabi'unsa ba sa ƙara maka himma akan bauta ma Allah dukkan mutumin da maganganunsa ba sa nishaɗantar da kakar riko da littafin Allah da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da maganganunsa ba ta nusar da kai akan riko da bayan Allah da bin hanyar su to ba mutum bane wanda zaka yi aboki da shi idan kai abokantaka da shi to a lahira duk inda ya fada sai ka fada kai ba zaka bi shi domin Qur'ani ya faɗa mana waɗansu mutane masu irin wannan halin ko yana cewa inni kana li qarin yaqulu ayyaka lil musaddiqin ina da wani aboki a duniya yana cewa kai ka yarda ai za mitina kuna turaba ila madina la madinu za a tashe mu qala halantum muttali'un kuna son yin kallo ne har suka ce eh fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim yana lekawa sai ga wancan abokin da ya so ya jirmi yadda shi ga ya can a tsakiyar jahannama qala tallahi in kitira tarbi yace wallahi kirfi rage da ni ka da kan hannaka da ni falaula ni'matu rabbi da kuntum minal muhdari ba ta ni'imar Allah da ta baibaye ni ba da ina tare da kai a wannan gidan na wutan jahannama wal iyad billahi Allah ya kare thumma lanuhdirannahum sannan mu kawo su haula jahannama kusa da daura da wutan jahannama jusiyan ba ma kujeran zama ba daman su zauna sun durkusa ne sun sa gwiwar su a kafa suna tsaye ga rana ta sauko tsakaninsu da ta mil ɗaya kansu na tafarfasa suna gumi manzon Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam wani guminsa ya ka masa har idan sawu gumin jikinsa ya taru wani guminsa ya ka masa har gwiwa wani guminsa ya ka masa hamma daurin wando manzon Allah ya ce wani gumin ma ya ka masa har saitin bakin gumin jikinsa kadai jikinsa na makarkata bai san yaya za a auna aikinsa ba ya ko ya ko yana ta la muta kitabiya wala madri ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا الله يقول ويكي مغانا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم laifinsa bai yi imani da Allah ba Ubangiji mai girma sannan ya rena ayoyin Allah ya rena annabin Allah a nemi sarka ta wuta wace kwatankwacin tsayinta gwargwadon zira'in mala'ika kwatankwacin zira'i saba'in Allah sai a ɗaure shi a mai naɗin goro a wannan sarkan sannan a jefa shi a wuta wal iyazu billahi ga sun haura jahannama jisiyar sun sa gwiwarsu a ƙasa Allah ya kare mu da wannan gida
ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة نيهم أشد على الرحمن عتيا Allah ya ce summa bayan haka bayan mun kawo wannan kafiran da abokansu na shaidanu mun haɗa su guri ɗaya mun kawo su bakin jahannama Allah ya ce sun malanan zi'anna sannan wallahi sai mun cire mun ware min kulli shi'atin daga cikin kowane jama'a jama'u na kafirai kafiran na mutane ko kafiran na aljanu Allah ce sai na ware na cire a cikinsu ayyuhumu ashaddu ala rahmani utiya duk wanda ya zama ya fi kowa kangare ma Allah ya fi kowa bujire ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta zan sa a ware shi a cikin kowace al'umma malamai sun karanta ayyuhum ashaddu ala rahmani utiya da yi wa ayyu dhamma amma al'awar ya karanta ayyahum da fatha idan an karanta ayyahum zai zama da nan zi'anna ayyahun kenan zai zama mafuli na fi'il nan zi'anna amma in an ce ayyuhun marfu'i to wajen li'irabin fuskar li'irabin zai zama akwai iskali a cikin sa Allahu a'lam abinda ayan take cewa la nan zi'anna za mu cire za mu ware min kulli shi'atin daga kowanne jama'a ash-shi'atu anan gurin shine atba wa dakhal madinata ala hini ghablatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه شيعته wannan yana nufin cikin jama'ansa in an ce ash-shi'atu ma'anarsa jama'a ash-shi'atu ma'anarsa ne atba'u daga nan aka samo shi'atu aliyin ma'ana atba'u sayyiduna ali shi'atu muawiya atba'u sayyidina muawiya sai ya zama sunan shi'atu ya rinjaya akan mabiyan sayyidina ali tun a wancan lokacin Allah ya kara masa yarda amma shi'atu abin da ake nufin sa nan gurin shine jama'an kafirai an yi adawa an yi samudawa an yi wa qurunan baina zalika kasira to duk kowane kafiran da aka yi su a duniya Allah ta za mu kawo su a filin alkiyama sannan a cikin kafiran kowane annabi za mu ware a cikin su duk wanda ya fi kowa kan gare mu Allah sai a ware shi gefe daya duk wanda ya fi raina annabawan Allah a ce ku koma gefe ɗaya duk wanda ya fi bijirewa ayoyin Allah sai a ware su waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil kha'i'a fa asaw rasul rabbihim fa akhzahum akhzatan radiya to irin su fir'aun irin su namrud irin su kan'an irin su shaddad irin su abu jahl irin su asur bin abdu yaqus wata bin rabi'a shaybat bin rabi'a asi bin wa'il walid bin mughira duk irin waɗannan su musallamatul kazzab duk za a ware su a ce ku koma gefe ku koma gefe ga mabiyan ku to idan sun koma gefe sai su ce rabbana haula'i wa dalluna fa'atihim azaban dhifan minan nar sai waɗannan su ce ya Allah ka ga waɗannan da ka ware wallahi dama su ne su ne fitinan su ne suka batar da mu Allah ka ƙara musu ninki ba ninkin azaba wa qala tuqurahum luqulahum rabbana haula'i jama'an karshe ya su ga na farko Allah su ne wayannan sai Allah ya ce likullin zujif walakin la ta'lamun ai ba su kadai ba sun kira ku kun bi su eh to duk dai ne ai inji Allah saboda yanda aka ninka musu azaba haka za a ninka musu وقال تكراهم وقال لهم وقال تكراهم لأولاهم فما كان لهم إلا من فضل أي دمو da kuri ɗaya ne kun yi muwa mun yi tsara ka ba wani abu ai da kuka ce wai mu muka ja muku mu muka hana ku bin hanya ba mu hana ku ba ai to za su yi ta wannan husuma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma idan ubayy bin salaf ne to qarin zai ce akwai qarin na mala'ika sai ce haza ma ladayya atid ya Allah ka hada ni da wannan bawan naka to ga abin da na tattara dama haza kitabuna yandiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu abaya ce wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha to sai mala'ikan da aka daura mana ma yalbizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sai ce ya Allah haza ma ladayya atid ga abin da na tattara na zantukansa da aikinsa idan aka duba sai aka to ba kikkiawan aiki sai sai alqiya fi jahannama kullu kaffarin ani manna'in li khairi mu'tadin murib allazi ja'ala ma allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil azab ash-shadid ya kafirce wa Allah ya bauta wa gumaka ku jefa shi a wuta ɗayan sai ce qala qarinuhu na biyu shi din kuma rabbana ma aghaytu ya Allah wallahi ban yi nafatar da shi ba walakin kana fi dalalin mai da ma tan halakacce ne Allah ba yi na halakar da shi ba sai Allah ce zuwa suke magana la tattasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ai ka ku magana wannan magana za ku na aiko annabi ya isar eh ba magana ku yi shiru kawai sai a tattara su da su da kafiran nasu da gumakan nasu a hada su innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun da su da manyan da mabiyan da gumakan duk a jefa su a wuta wani yazu billahi Allah ya kare na'am ثم لنحن أعلم بالذي لهم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Allah ya ce idan an je lahiran an tara dukkan mutane gaba daya wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi hum la yuzlamun an tattara duk wani mai martaba a wurin Allah an tara su mala'iku su ma sun taru a filin gaba daya idan an tara su to za a sanya mutane a tsakiya shedanu suna biyo baya mala'iku sai su kewaye sai sai Allah ya ce ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan a duniya idan an yi magana kuna bujirewa idan annabi yana wa'azi ya ya fara maganan ku bauta wa Allah ɗayan ta Allah sai wannan ya jata kalmin sai ya can wannan ya tashi ka annahu humurun mustanfara farrat min qaswara Allah ta yanda ka san dabbobin dawa ne suna kiyo zaki yayi kuka sai ga duk sun tarwatse haka suke wasa na rasulullahi ko a duniya sai Allah ta to yau ga wuri in akwai mai hanyar guduwa ku fita wa zai iya fita ba lahum bin mahis ba wurin tafiya to idan an tara su ga wutan ana kallo ga aljanna nan ana gani sai a ce to ku mu'mine ba ku da matsala ga makoman ku can amma ku kafirai kun ce annabi na sahir ne kun ce qur'ani sihiri ne to ga wuta tan afasirun hadha ita ma sihirin ce amma mutum la tumsirun kuma ba gani ne islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun dan za mu tura ku Allah ce summa lanahum sannan mu ne inji Allah a'lam mu ne masana bil ladina humu aula biha suliya mu ne muka san cewa su wane ne suka fi cancanta da shiga wannan gidan su kuna a ciki in an ce sala shine shiga ويصلى هو يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا زي شقت شموتا جهنم كما زي قول أتكي الله يتي إن أنجي لا يرى مبسودة وجنة ثم لنهن أعلم سنمون مثلا بالذين دولن هم أولى بها سليا سورة كفتشن تنتا لتقونا أتشوان نموتا والعياذ بالله da zai shiga cikin wannan mutan to akwai sakar Allah ce wa ma adaraka ma saqar Allah ce wai kai ka san wutar saqar kuwa bari in maka bayanin ta la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar Allah ya ce ita wutar saqar duk abin da aka sa a ciki ba ta rage komai la tubqi da gashi da fata da kashi da nama ta tanarkar da shi gaba daya la tuqi wa la kaza lawahatu lil bashar idan an kai kaburi a bakinta kafin ma ya shiga wutar za ta fara mishi highlight sai za ta kwaye fatan sa gaba ɗaya za ta gidanye gaba ɗaya sannan shi kuma nan zai shiga Allah ya kare mu daga wutar safar Allah ya kare mu daga shiga wuta Allah ya kare
wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الله ce wa in minkum ba wani ɗaya daga cikinku duk halittar Allah wa in minkum ba wani daga cikinku illa wariduha fati sai ya biya ta wannan gidan na wuta wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikinku illa wariduha fati sai ya biyo ya ratsa ta gidan wannan wutar kana ala rabbika hatman maqdiya wannan hukuncin Allah ya riga ya zartar da shi kuma ya tabbatar da shi kowa sai ya bi ta wannan gidan na wuta Allah ya kare mu wannan aya ɗaya daga cikin sahabbai Zaid ibn Sabit bai da lafiya yana kwance ya ta da kai da cikin iyalinsa gabanta kawai sai fashe da kuka sai ya fashe da kuka ita ba sai ta fashe da kuka matan tashi da ya gama kukan sai yake cewa kuka da kike ne kika ce a mai gida na kana kuka ne sai sa nake kuka sai kin saba ne sa kuka kuwa sai ban sani ba sai ka faɗa na tuno faɗin Allah ne wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani ɗaya daga cikin halitta lokaci ya ba wani daga cikin halitta illa wariduha fate sai ya gangara ma wannan gidan na wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan hukunci ne daga Allah tabbatacce to shi yasa nake kuka malamai sun yi magana doguwar magana saboda haka ayar za ta buƙaci mu bari sai gobe saboda hadisan da suke da alaka da wannan ayar suna da yawa amma zan yi hadisi biyu haka zuwa gobe za mu karanta ayar dole saboda abin da ke ƙarƙashin aya manzo Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce duk mutumin da ƴaƴansa uku suka rasu in dai basu balaga ba ƴaƴansa uku suna yara suka rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai su zama masa hijab kariya daga shiga wuta babu abin da zai kai mutumin nan shiga wuta illa ta hillatul qasar kun ba wannan ayan kare ba idan mace ce kuma ƴaƴanta suka rasu uku wanda basu balaga ba Allah zai hana ta shiga wuta in ba dai wannan ayan ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha abinda za a yi to za a dauko siradi ne sai a gindaya shi a ƙasan gabar jahannama wutan tana ƙasa sai a ƙaura siradi a kai Allah ce tunda na yi rantsuwa kowa sai ya bi to ga hanyar da za a bi idan muminai ne za su bi ta kan wannan siradin su wuce kowa gwargwadon aikinsa kaifinsa ya fi kaifin takobi kaurinsa kaman kaurin gashi haka za a bi ta kai a wuce kowa gwargwadon aikinsa Allah ya sa mu cika da imani daga za mu bar ayin sai gobe insha Allah saboda mu dauko hadisan mu hada da su Allah ya samu cikin imani dan wanshi guyu a bashi na'am na'am نعم نعم waya tuka mashin din shi bai jini shi bai shi ne zai abin nan shi ne zai kafa direban yana tafiya a mota na cikin suke din shi sai ta haife bindiga motar ta ɓaci sai aka mutu wa zai biya me yasa zai to saboda tuka motar ne wannan tukawan wannan mashin din da ya hau ya jadin nan shine abin da ya aikata shari'a za ta ce da bai dauko shi mutumin nan ba da bai dauko shi a mashin ba da haka ta bar da shi mutum da ya zo yuton ko sai ya shiga yuton bai gama shiga yuton ba sai ya tsaya a tsakiya ya raba wurin biyu sai wani ya zo a mashin da gudu yana tafiya bai lura da wannan motan ba bai gama shiga ba sai zo sai ya bugi bodin wannan motar sai ba da ya mutu mai motar ta zai kafara wancan da ya gitta motar shari'a za ta ce da bai gitta motar nan ba zai wuce sadaka shi zai kafara zai azumi na kafara amin Allah Allah ba shi lafiya na'am na'am na'am
bayan wanda aiki ne daga baya ko wajen aikin wani sai na na'am amma shi ya samu aiki ne baya na'am to wanda ne shi ana yin sallar eh shi ya zo a ƙarƙashin da ya dawo da ne shi ya baya na'am to ana zama ki kare a kan shi ka na'am shi ko duk lokacin da shi ake baya ba kowa shi kuma ya sani nuna mutum abin da mutum ya yi duk da yin sai ce ba zai ba shi sai ya yi sallah ta a jikin ba zai ba shi shi ne
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin misluha amma fa man afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah saraka da zai kauda kai amma ta yi wakila a hakan kuma zai sa yi sallar gila ko in yana son a bashi kudin to inda yana yi ayayi nasara ko ko ai zai samu ladabi na sa yi sallah amma da dai ya kauda kai ne yanzu mu ja masa hankali akan ya cigaba da yin sallar ta haka Allah ya samu na'am alhamdulillah ɗan uwa kusan wannan zama namu shine kusan na ƙarshe in Allah ya kai mu gobe yanda suna waya gabata insha Allah shine zaman da za mu saurari malaman mu kuma wanda za su yi jawabai su yi mana addu'a mu da ma ɗalibai ne masu koyon karatu ne sura kun saba jin tafsiri a bakin malamai bana kuma kun haɗu da sabon me ake ta sabon balla ko me da sauransu saboda haka kurakuran da aka jire a yafe mana abinda muka karanta daidai a tafsirin nan namu Allah ya gafarta Amin.
wanda muka yi kuskure a wajen